بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a yinin 16 daren 17 ga watan 12 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa a karatun littafin tauhidi kafin tafiya hutun sallah mun karisa fi masail na wato babin da ke magana akan karin falala na wanda suke da tauhidi da tawakkali wa Allah madaukakin sarki haka so yanzu mu tashi a babul khawfi min shirk da yan uwa da dama suna ta tambaya a baya to shi yana ta faɗan falala ba kuma kawo maganan matsala ba so yau za mu fara magana akan aya hankali an gane magana wacce kama an faɗa ma falalan abu ne ka tashi za ka yi sai ya ce maka to akwai matsaloli kuma bara mana misali yanzu ai masu mulki suna ta neman mulki ko amma ai akwai matsaloli kuma na mulki haka amma yanzu samarat mana moron da yake ciki shine kawai ake ta nema to shi ma haka ne tauhidi yana da falala amma kuma yana da matsaloli daga cikin matsalolin na shi ne malam ya ji fara magana a kai ji kaji wancan duka falala har da wanda zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai ce to zo ka ci akwai wani abu da ake jin tsoro mutum duk da yana da tauhidi zai iya fadawa tarkon da ba zai fita ba an gane maganan kuwa shine ce babun babul khawfi min shirki babu da ke magana akan tsoratarwa game da shirka wa kaulillahi azza wa jalla da fadin Allah madaukakin sarki da ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an ji ko Allah ya ce baya gafarta shirka da shi amma duk abin da bai kai shirka ba to Allah subhanahu wataala yana gafarta shi ma ga wanda ya ga dama fa an gane magana yawwa so wannan ayoyin kusan sun zo a gurare guda biyu a cikin suratul nisa'i amma malam ya kawo guda ɗaya ne nan inda akwai ɗaya a shafin fadin Allah madaukakin sarki na lakhara fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa yaf'al dhalika ibtigaa marratillahi fa sawfa nuti ajran ya wa mastaqir rasulan ba'd ma tabayyana lahu da'a tabi ghayr sabil man walihi wa tawalla nusli jahannam sa'at ma asira inna allaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan Allah ya ce duk wanda ya shirka ya ɓace ɓacewa wanda yake a fili wani gurin ya ce ya ɓace ɓatawa mai nisa saboda mai duk abin da yake na saban Allah ne in bai kai shirka ba akwai yadda za a yi amma shi shirka shi shi dare to shi ne nan Allah ya sake cewa kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai ce wa man yushrik billahi faqad tara itman wancan fa faqad dalla dalalan cewa ya ya bace bacewa mai nisa nan kuma ya ce ya kirkiri wani zunubi babba mai girma ya ka kawo shi a cikin musulunci sannan da ake ce ma shirka shine wato haɗaka an ji ko abinda ake ce ma kafirci shine fitirci an ɗan ji bambancin su amma da kafiri da mushirki duka yan wuta ne kuma in an shiga ba fita an gane maganan sai yasa ba za ka ji an ce wai a kafirci haɗa Allah a'a shi bauta ma wani Allah shi ne kafirci an gane magana yasa aka kira manoma da kafirai dalilin da yasa aka kira su da kafirai saboda suna tonewa sai su rufe an gane magana zai ce to ko zai fasarin wannan ne ayan qur'ani ne ba hadisi bane wannan kace an gane magana Allah ya ce kamar zo da gaifin ajabal kuffara na batu kaji kuffaran ai shi ma bawo shi kan ce kafiri kawai Allah ya samu dace yace kamar masu shuka ne da shuka in yi girma yake birke su to kaji kalmar kuffar aka ce jami'i kuma kafir ne kafirin kafiri da kaji to amma nan me yake nufi a yaren larabci wato suna wani abu idan kowane field a bangaren koda karatu ne haka ila ma wannan yana medicine wannan yana bangaren law mana wannan bangaren shari'a wannan yana karatun bangaren ya zama likita wannan yana karatun bangaren noma to ko a turancin akwai bambancin turancin kun gane magana to haka a larabci ma yake ma'ana kalan kalman da mai medicine yake amfani da ita wajen matsala kaza shi mai law ba irin ta yake amfani da ita bangaren shari'a lauya kenan kun gane maganan to kaga shi ma addini akwai eh akwai yasa sai kaji ya ce lokatan wasilahan idan ya kawo kamar musamman tajawidi sun fi irin wannan sai ce a yaren larabci idan aka ce kaza to kaza ne amma a wajen malaman bangaren sanin abin su sun ce a wurin sun ce kaza kaza suke nufi yanzu misali misali sai ce maka at tajwidi lokatan wal itiyani bisai shine ka zo da abu yadda yake a larabci ke an gane maganin kuwa shi kuma a asalin malaman tajawidi masana ka'idan karatun alkur'ani sai su maka ilimi ne wanda ake gane yadda ake karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma nan qur'ani ya kira manoma da kafirai ne a yaren larabci kamar yadda nakan buga misali in ce ko da zaka ji an ce sama ita daga nan ne ruwa ke zubowa ba sama waccan bane to me yasa ake cewa sama sai na ce su a larabci in dai abu yanzu misali wannan ba rufin ba to sunan shi sama'u an ji ko muku idan muka ce sama'u me muke nufi wancan da taurari suke fitowa ba ita ce sama'u ba mu a wurin mu to su a larabci idan suka ce duk abin da yake saman ka kawai sunan ya sama'u an dan gano maganan to kaga yaran su kenan to shi da shi ma irin wannan asali abin da ake ce mashirka shine hadaka to shi Allah baya son hadaka shi kuma kafirci butulci ne to duka waɗannan guda biyun kuma dukkansu Allah subhanahu wataala dukkansu ya kira su ƴan wutan kuma kowanne yana shiga cikin kowanne ma'ana ana amfani da mushrikai ana kiran su kafirai kafirai kuma ana kiran su mene mushrikai yasa kamar wanda suke cewa wai ba za a ce ma kirista wai kafiri ba to me zai hana ko larabawa ba in ka je kamar misar da wasu ƙasashe laraba zaka zance muslim ghairul muslim muslim ghairul muslim ma'ana musulmi wanda ba musulmi ba zaka sun ce kafiri ba wani lokacin kun gane magana wai tun da shi ba musulmi sai a ce wanda ba musulmi ba ko ba za ki dace kabari ba har wani ki gaddama ne wai wa a ce wai Allah ma yana kiransa ahli kitabi ne kaji ba Allah da ya kira su ahli kitabi kuma ki kira su kabari to ya za a ka halatta mu wancan kuma ka halatta mu wannan kun gane maganan kuwa kan kai ne ka ce mutum ya sallah a masallacin kasuwa ya halatta amma kare je kwata to me haramta mai zuwa kwata to shine ka ce Allah ya ce a cikin alkur'ani ya ahlul kitabi ya kuma ahlul kitabi ma abota littafi yana nufin yahudawa da mene kiristoci wai kuma amma kar a ce musu kafare dalili ko yana ce musu ahlul kitabi ne bayan kuma ya ce laqad kafara allazina qalu salisu sadala wai kike cewa Allah ɗayan uku ne ba kiristoci ne ba to ya kira su kafare kuma kun gane maganin kuwa ya ce da kada kafar allazi na kalu inna allahu wal masihu wanda ya ce allan ma shi ne isa dan maryam ya zaka ta allah suwa suke faɗan wannan kiristoci to kuma ya kira su da mene wakalatul yahudu uzairu nubunullah wakalatul nasara al masihu yahudawa sun ce uzairu dan allah ne an gane maganan Allah ya ce kiristoci sun ce annabi isa dan Allah ne ya ce maganganunsu ne suke kama da juna kawai qatalahumullahu anna yufakun sai ta ita kazo ahbaruhum rubanahum arbaban wal masiha wama umiru lillahi yabudullah ka an gane magana ko la ilaha illa huwa ko sai Allah yace sarki ya tabbata ga abinda Allah suke hada shi da wani mushrikai kenan an gane magana amma a alqur'ani galibi in kaji an kira mushrikai ana nufin masu bautan gumaka da masu bautan aljanu da masu bautan mala'iku da masu bautan rana da masu bautan abin nan an gane magana ya amma kuma kafiri kirista sunan shi kafiri alqur'ani kuma ana ce mishi ahli kitabi to ya abin yake ila ka tambaye da aiko shine idan ana lallashin su sai Allah ya ce ahli kitabi ku zo kuna ji kaza kaza ne an gane maganan amma idan aka zo za kuma ai tuka ta sama gaba daya to sai ya ce kafirai sun ce kaza shi dai wanda ya ce ya ahli kitabi kuma shi ya ce kafirai sun ce kaza an gane maganan kuwa to kenan a usulubin qur'ani yana zuwa da salo guda nawa kenan biyu idan ana lallashin sai Allah ya ce ya ahli kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana ya kuma abota littafi ku zo mu hada kalmar da ta daidaita tsakanin mu shine mu yadda ba za mu bauta ba kowa ba sai Allah kaga nan an yi me yake nan an lallashe su ya ahli kitabi lima takfuruna bi abota littafi ya kuke kafircewa antu kuna hasani kuma antu tabshadu to kaga ana lallashin su kenan amma kuma Allah sai ka ji ya ce ai kafarai ma sun ce kaza na gane maganan kuwa da haka mutum ya ce maka ba da a ce mai kirista kafiri ba wannan magana ne ko ya ce ba da a ce mai yahudi kafiri ba sai wannan magana ne ko dai yana dakon bai sani ba ko kuma yana kan aiki ana biyan shi salari duk wata ku gane ba akwai wanda yake interfiyat yana karban albashin shi duk wata mana ittihadil adiyan da wasu shine yan haɗakan addini su ne da kirista su aurensu da bayahude da musulmi dukkan su aljanna za su kawai saboda duk addini ne daga sama to akwai wanda shi kuma zaga yana ta tattarewa karace musu karace musu kuma shi ba a biyan shi ko sisi ba makwaron wanda ake biyan shi bayan cin abin nan Allah ya sa mu dace so Allah subhanahu wataala yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wa man yushrik billahi tan anan na farkon kenan na cikin suratul nisa'i Allah yace wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad dalla dalalan hakika ya bace bacewa wanda yake a fili an gane maganan Allah ya tsare mu wa qala al-khalil alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam yace a cikin suratu ibrahim wa jinibni wa bani an na'budal rabbi innahunna adlanna katiran minan nas biman tabi'ani fa innahu wa man asani innaka ghafurur rahim kaji annabi ibrahim mazan aiki kenan in dai magana ne na tauhidi a cikin annabawa to in ka cire sayyidul wujud to sai annabi ibrahim an gane magana ba ba ku gane ba kowannen su yana kira ga tauhidi tun daga annabi nuhu zuwa ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam amma kowanne akwai bangaren da yafi kwarewa kun gane yanzu sakon da nake so in ce na'am kamar yadda manzo sallama ya ce a zafin rai annabi Musa da annabi Nuhu ai sauran masana da zafin rai kun gane maganan eh tunda ai misali mutum ya zama gaba ɗaya ba bata mishi rai ba zai yiwu ba Allah ba shine mai hakuri gaba ɗaya halin ba to ai shi kuma suna arna suna cewa yana da da kuma baya so tare da bai musu komai ba amma kuma baya so ita ga zuwa barin marubanin sai ka sake komawa cikin suratun maryam a shafin karshe ta kadu samawati ya tafattar na minu ta shakula ta khilji baru an da aulin rahamani wa mayan bagilin rahamani a yadda gila in kullu man fi samawati wa lardi illa ati rahman la kada asabu mu'addahum wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda Allah ya ce kowa zai zo ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka yi su da farko duk da baya so amma kuma ana faɗa mishi amma yana mene kenan yana haƙuri to annabi ibrahim alaihissalam ɓangaren tauhidi saboda ya buga da mushirkai ne kaga ya buga da lamaruzu ya buga da mutanen shi har suka jefa shi a ina a wuta shine ma ya zo da salo wannan na da'awa wanda daga ran tashi alkiyama idan aka zo shi annabi ibrahim alaihissalam idan aka tambaye shi don allah ya je gurin allah ya roƙe shi alfarma a zo a hisabi kowa ya san matsayin shi wato filin kiyama wani fili ne wanda yake da faɗi kawai wani gurin duhu ne zalla kawai wani gurin kuma za a tasa mutane ne a gaba kawai wani gurin kuma za a tsaya tambaya ne kawai gurin daban-daban ne shekara dubu hamsin wasa ne kun gane maganan yasa in kana bin alkur'ani sai ka ji Allah yake cewa wani yau la ya tasalu ba za a tambaye su ba wani gurin kuma sai ka ji Allah ya ce wa kifum innahum mas'ulun ku tsayar da su za a tambaye malakum la tanasaru ya ba ku taimakon juna kaga can an ce ba za a nan an ce kuma tsaye da su a mene to filin kiyaman ne da yawa can kuma sai ka Allah yana cewa suna kan tafiya da mummunai da munafukai haske na cikin tafiya sai kuma Allah ya kashe na munafukai gaba ɗaya hasken mummunai sai su ci gaba da tafiya kaga gurin duhu kenan kun gane maganan shikenan sai a sa wata katanga sai a kitta ta tsakanin su nan bangaren munafukai duhu can ta gaba bangaren mummunai haske ne ke tare da su suna haske gaban su to sai munafikai su rinka kiran mumunai cewa ba muna tare a duniya ba muna zuwa masallaci tare muna komai tare wani saboda shi fa filin kiyama wato abun akwai wani tsoro sai dai Allah ya fitar da mu ku ce abun ba wanda kuke haka da shi very close kuna sallah tare kuna kuna komai da shi wallahi kana kallo kawai da ka leka aljanna ba gangi ba yana can ne yasa yadda ka san shin nan da kake cewa wani wani da kuke komai da komai wallahi yana wuta yasa ai sai ka ji Qur'ani yana cewa sai aboki ya ce ma abokin shi shi abokin yana wuta ɗayan kuma yana cikin aljanna kaga dukkan su musulmai ne yana da Allah ka dan zubo mun ruwan nan saboda yana kallo ga aljannan nawani yana shan rayuwa ruwan kawai nake roƙon alfarma ake cikin suratul arafi wana da ashabun nari ashabal jannati ana fidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah haramahu alal kafirin abokin na zai ce da Allah samu ruwa wani sai da shi in ya ce ruwa za a zo mai da tafashashe ne yana sawa nan naman nashi zai zubo ƙasa cikin ruwan idan kuma ba a bashi wannan kalama sai a zo mishi da ruwan farjin mazanata da ruwan ciwo mai jinjin din nan da guda-guda sai a kawo mishi warin kawai zar salama ya nuna da za a sako shi na shi kenan mun mutu kamar kasa lahira ba mutuwa ne eh fadlan mu'adhdhin bainahum allanatullahi idan aka gama gaba dai kuma sai a yanka shikenan sai zama yan wuta da woma yan aljanna da woma amma wannan bayan an gama zabe ba Allah ya tsare mu yasa wani lokacin idan ana karatun sai mutum ya ringa kawo ka amma ko suna fama ba baka sani ba ban sani ba kun gane maganan kuwa baka sani ba ban sani ba zan kawo mana hadisi daidai karkashin wannan tunda muna maganar tsoratarwa game da shirka abu hurairah in zai bada hadisin sai ya suma ka san ko ai hankali ya tashi kuma akan masu musulmai ne ake magana to da haka wani lokacin mukan dauka ne ka ana za ana ba mu labari ne yasa ba ya ka sha wahala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi ma kuma ya kai to wanda yake wannan tunanin ba zai taba gyarawa ba sau da ai sai ka yadda baka da lafiya ne zaka ce ma likita ya duba ka ba haka bane amma idan likita yana cewa wani baka da lafiya kai kuma kana cewa mene ka kana ganin zai huda ka to mu yaddan ma muna da ciwon sai mu gyara a'a mu muna cewa ne labari ne ake ba mu kawai a'a ba labari bane abin ya faru kuma yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa har zuwa kiyama ta tsaya kuma gaba Allah ya ba mu satan ansa yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajra Allah ya lahu hududa ya ce ko a lokacin manzar salma ya ce larabawan gefe-gefe na ƙauyen nan sun fi kafirci da munafunci a mantan bayan Allah mai yasa ya ce saboda jahilci da ƙarancin sanin addini to kuma ni da kuma duka mun yadda muna ina ne ba muna ƙauye ba to kaga kenan nan ne matsalan tafi ne kenan kun gane maganan kuwa abin da nake cewa to shine ya zamu gyara shi ne kawai Allah ya tsare malam ne ya fara kawo mana maganan shirka da cewa annabi ibrahim alaihissalam ce wajen ibni wa bani an nabudal asnam asali yayi mai kama da shi a cikin suratul baqara a kuma sake kawo a cikin suratul mene ibrahim wa zikala ibrahim rabbi ja'al hazal balada na cikin suratul ibrahim kenan na kuma cikin suratul baqara rabbi ja'al hadha baladan aminan an gane magana to bayan ya gama wannan ne rabbi inda ya gama duka sai ya ce wajinubni wa bani anna وبجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم والكبر فأبتيه قليلا نبكر كينون ثم أضطروا إلى عذاب أبيسا سوى الشيء أوكا هكا أبن يكي لا يستوى من الأيتي nan da ya ce wa junubni Allah ka tseratar da ni ka nesantar kalmar junub ne abin da ake nufi da jannibni shine ka nesantar da ni kisa wanda janaba ya same shi ake kiran shi manisanci ma'ana wanda mani ya fita yana kiran shi mai janaba ko to janaba wanda ya nisanta daga tsarkaka sai ya yi wanka sai ya dawo ya samu wannan tsarkin da ya rasa shi a wancan to shi na nabi muke cewa wa junubi Allah ka nesantar da ni wa baniya da 'ya'yana idan aka ce baniya 'ya'ya, bunayya kuma ɗa. duka ba'un da nunun da ya'un ne amma baniya fataha baniya to ya'ya ke da plural din kenan bunayya kasa don ma kenan ko to ɗana shine wannan cikin suratu yusuf da Allah zaka je na yawan fada ya bunayya ya bunayya kun gane maganan kamar lokacin da ya shi annabi nabi yusuf alaihi salam ya zo cin baban shi din nan ni a nan ka tsara ko shamsu al kamar ayatu li sajili wala yace ya bunayya la taksuru ya ka da ko tuka fa yakidu laka yace dana kar ka fada musu sannan ka kuma cikin suratul luqman shafi na biyu me annabi luqman yake cewa ya bunayya ina yantakum mithqala habatin min khardal fatakum aw fi samawati wa fil ardi yati bihal ya bunayya aqimus sala kage na cewa dana guda ɗaya ke ya baniya ya ku ƴaƴana shine wanda annabi yaqub yake cewa ya baniya dhahabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min raw yace ƴaƴana shine fa yace ya bunayya a shafin farko a cikin suratul ne yusuf amma nan kuma yace ya baniya ya ce ya ku ‘ya'yana ku je ku jiyo min labarin annabi yusufa ta shi ne ta hassus ta jassus kuma shi ne mutum ya tabinka sai ya gano laifinka saboda ya zo ya faɗa ta shi ne ta jassus jimin ne a wurin babbanci su kenan ta hassus hawun ne mara ɗigo kenan ta jassus jimin ne mai ɗigo a ƙasa kenan to ta jassus shi ne wanda Allah ya hana ta hassus shi kuma Allah yana yaban mai tajassus shine mutum shi burin shi kawai ya gano laifin wani ya ce ka ai wani bai ba a rayuwa shi wannan abin da yake yi yana cin naman shi ne da rai kuma wannan abin da yake Allah subhanahu wataala shi ma sai ya kunyata shi ma'ana duk wanda yake bibiyar al'auran dan uwan shi ya gano laifin shi to kafin ya koma ga Allah sai Allah ya bankada shi saboda ba wanda in Allah zai bankada shi ne ba zai zai fita babu kun gane magana to amma tahassus shine mutum yana so ya gano alhaji wani yana da taimako ya zo ya fada kuma ba wanda ya sa shi to irin wannan ne malamai suke cewa idan mutumin kirki ne aka gano alheri shi ake fada yana da rai suka ce bishara ne na alheri akwai labari can lahira din kuna da abin da nake cewa ma'ana a duniya ana yaba mishi ba bayar na yan siyasa ba akwai kun gane magana eh za su bada kuɗi ko kuma aje a samu a ta wannan ya duk ƙarya ne wannan mutanen kirki wanda za ga suna dare amma kuma ana yaba musu ana ana ana irin to shine fatilka bushral mu'min bushara mazala yace alamun bushara ne tun a duniya ana mushi bushara sai Allah ya sanya yaban mutane a harshen su yaban shi shi mutumin ke an gane maganan eh to wannan kuma galibi idan mutum ya bi Allah ne ba wai zai kuma kuma yana jiran ne ba kasa ko wanda kuma zai gina masallaci yana jira a zuwa ya ba mishi ba wannan ake magana ba laji ba wanda zai bada sadaka wai yana jira a zuwa gode mi ba wannan ake magana ba laji wanda zai karatun Qur'ani yana jira ya ce kai alaran ma ba fa wannan ake magana ba duk waɗannan da na fara lissafa maka na yanzu na karshe karshe na duka ƴan wuta ne Allah ya su mutu haka wuta da su ana maganan wanda shi ba ma ya so ma'ana ana yaba mishi amma shi baya so banda kuma irin munafincin mu wato mutanen mu dole mu san fa abin da yake ciki yasa kawai ni ba na san kaza kaza kuma aran shi yana mene yana jin daɗi to ba irin wannan wanda tsakanin shi da Allah baya so yanzu ka wannan da baku labari wannan bakin mutumin da Abdullahi dan Mubarak ya daga ne ce Allah ka hana mutanen garin annabin ka ruwa Allah wallahi sai kai ruwa yace yana rufe baki ko sai ruwa daga sama to da ya so ya gano shi sai ya gano shi shaina ne da ya so ya siye shi ya gudu ya bagar daga baya so ne kenan baya wasu karni da ya je can garin madina ya je aikin hajji ya gama sai na umar ya ka gano shi ya ka faɗa ma mutane cewa annabi ya ce mu ce wannan ya roƙa mana allah da aka dawo gida ya ga za su dame shi me barin garin yayi lokacin sai na umar ya ce mishi duk inda kake so a duniya ka faɗa zan rubuta zan sa stamp na gwamnati in tura ma gwamnati duk abin da kake so a maka ya ce yana so ya ci gaba da zama abokan shi an gane magana to irin waɗannan gura ba ake magana ba wai abun nan ba wajinubni wa baniya yace ya Allah ina roƙonka ka nisantar da ni da 'ya'yana. saboda kaf a annabawa ba wanda a cikin zuriyar shi aka samu annabawa masu yayin annabi Ibrahim babu yasa ko Allah subhanahu wataala zaka ji yake inna Allah safa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imran ala to ai imran ma na shi ne an gane magana Allah ya ce ya zaɓi annabi inna Allah safa adama ya zaɓi annabi adamu alaihi salam wa nuhan da annabi nuhu wa ala ibrahim da ibrahim da iyalansa kun gane magana wani zai ce to ayan ce wa ala ne da iyalai ai kuma salatul ibrahimiyya wani gudu ai zaka ji kawai ba ala din ma ciki an gane magana tunda ruwaya ne daban-daban amma dai suka ce salatul ibrahimiyya in dai ba suna annabi ibrahim a ciki to ta hanya aka samu ta 419 ne a hanya aka samu ta amma dai ta rasulullahi akwai ibrahim ko ali ibrahim dole ne sai ka samu Allah ya samu dace to shine annabi Allah ya ce nalla safa adama wa nuha wa ali ibrahim wa ali imrana ala alalam da iyalan ibrahim ya zabe su akan sauran halittu gaba daya sannan kuma ai bayan ya cika sharadin da aka nema ne ya samu wannan imama ne Allah ya ce ibtala ibrahim rabbu bi kalimatin fa atam qala inni ja'iluka lin-nasi qala wa min dhurriyyati sai ta mene qala la yanalu hadith bayan ya cika duk jarabawan da Allah ya mani Ibrahim duka na ce duka duka Allah da kanki ya ce sai da ya cika jarabawan duka kada shi Allah yana son kafa jaraba ka yake shi kuma wato akwai bambanci tsakanin mai sama babu taraku da bawan shi shi bawa in yana son ka yana yi da kai to duk abin da zai taba ka baya so ba haka bane kaida duk idan kuɗi na aiki sai ya tare ka idan mukami yake da shi yana da yana aiki zai baka kariya shi duk abin da ya mallaka yana shi da ne baka kariya a matsayin shi na mai son ka haka to shi kuma Allah in yana yi da kai kuma zai dora ma jarabawa ne shi kaga an samu bambanci yake nan ko shi yasa shi Allah subhanahu wataala ya gisi ne ingantacce cewa idan Allah yana son bawan shi da alheri to sai ya dora mai jarabawa jarabawa kuma kala kala ne wani nashi arziki ne yana da shi sai a karba wani lafiya ne yana da lafiya sai a karba a bar shi da cuta wani mulki ne yana da mulkin sai a karba sai a bar shi da babu wani haka dai jarabawa dai na rayuwa Allah ya samu dace to shine yace wa junubni wa baniya ya ce Allah ka nisantar da ni tunda ai Allah ya ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Ibrahim alaihi salam kuma cikin suratul nahl a shafin karshe shafin mene ba Allah ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi wa lam yaku shakiran bahu hadahu an gane maganan ko wata na fi duniya na bilagrati ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان Allah ya ce maka ce ma'anar salama ka bi addinin da annabi Ibrahim yi addini ne wanda ya karkata daga shirka shi annabi Ibrahim akan haka yake to shine nan yake addu'a yasa duk Allah ya ce musulmin duniya suna da abun koyi ga annabi Ibrahim da mutanensa sai dai fadin annabi Ibrahim da ya ce baban shi zan nema maka gafara Allah ya ce to wannan ba za ku yi koyi da shi ba ba ya ce ma baban shi a cikin suratul maryam ba lokacin da ya ce ya abati ya abati ya gama guda hudun nan mai baban ya ce a ragibu na an ta na aliyati ya ibrahim na ilamtanta lanar la'arjuman na kawajirni mai ce kala salamu na alaika sa'asta gafiru na karabi zan nema maka mene ya kuma cika alkawarin cikin suratun shu'ara ya ce wagafir li abi ina huka na minat Allah ka gafarta mu baba to ce wannan ne dai ba za ka yi ba mana idan baban mutum arni ne aka samu matsala ya tafi a haka shi kenan in na ce shi kenan shi kenan cewar ko kayi addu'an shiru ne shi fa idan mutum ya mutu yana musulmi ne idan ka yi mishi addu'a baban zai tabin shi ba ka bar sayidina addu'a Allah dole ka yadda kuma dole in yadda cewa abu ɗalibi ya ma annabi goma na arziki ya yi ko shekara takwas bai rike shi hassan da ya taka arba'in yana wahala da shi da ya taka arba'in ya ce shi annabi ne sai da aka shekara goma ana ɗauki ba daɗi sun kusa shekara uku a daji gefen gari har ganye suna ci saboda a bada annabi a kashe yaƙi amma da ya fada ya mutu fa ko raka gawan annabi bai je ba kun gane magana shi kenan an ja mene kenan an ja layi ya fara addu'a saboda ya mayar mai da biki kenan ake cewa ko Allah ya ce a daina ba zai yiwu ba to sai dai malamai suka ce nan da Allah ya ce illa kaula da malarabci shine sai dai da Hausa kenan ce da wani da wani da wani zan ba su sai dai wani me kake nufi banda shi to shine Allah ya ce kuna da abun koyi kar ka na kuswatun hasanatun fi wallazina iz qalu liqawmi inna bura'a mimma ta'buduna kafarna wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal abadan hatta tu'minu billahi sai ya ce illa qaula ibrahim li abihi to wannan ba za ku yi koyi da shi ba la'astaghfiran laka yace zan nema maka gafara an gane maganan to haka shi idan mutun ya mutu yana kafiri kawai sai dai inna lillahi wa inna ba abin da zaka iya mishi kuma ba abin da zai iya maka ko an je lahira kuma ba komai ba abin da zai faru yasa akwai wanda za a musu hisabi akwai ba mun karanta a baya cewa a cikin musulmi dubu saba'in a cikin al'ummar zalar sarawa za su ga aljanna ba a sami ba a saba ba to su ma kafirai ka wanda kawai tadarce ne kawai shi ba za a tsaya na wani awowa kawai shi ke na masu salamu ko ai ta gama baci saboda shi gaba ɗaya tarkacen ne kawai gaba ɗaya to yana hasanatun ma da za'auna Allah ya sa mu dace ya sa ko da walaikun sa eh yan haɗakan addini eh eh duka wai addini ne eh mantaki kenan da larabci ilimin kalam kenan eh eh eh su dai waɗancan guda biyun dama condemn ne ma'ana da yan mantik yan philosophy kenan da kuma yan yan tafiyar duka condemn ne ba ku gane ba shi fa wancan wawan shi mai interfere kasa abin da ya sa ya fi ban haushi shi je magi ne ita ya je ya yi cocin shi ba shi kenan ba to ya ki ya je coci wa yana zuwa yana alula kuma tare da ku shi kuma a wurin shi wa waɗancan masu cewa Allah yana da ɗata kadin sama wato wai ba sa laifi kun gane haushin da ya ban dama wannan mati wannan dama wannan da na ga mati na ga uce amma shi ba wannan sunan shi Ahmadu da shi mai philosophy da ɗanyen tafiyar inda bai dawo ga Allah ya koma gaskiya ya yi musulunci na gaskiya ba dukan su wuta za su kawai saka da kana abin nan su ne yan ilimin kalam wanda su suke asalinsu su ne masu yan tabi'a saboda tsaban karatu ne su a nan nasu na mantakiya wato ilimin bayani ai wani lokacin ita take taɓa farfeso na abuja ai an gane maganin farfeso na abuja wani lokacin ita take taɓa shi ai tunda wancan su sun yi philosophy bangaren turanci ne ai ko su kuma wannan mantik bangaren larabci amma dukkan su tafiyan su ɗaya ne su ne da suka ce asalin duniya kawai ɗabi'a nature ne samar da ita tabi'a shi ba wanda ya samar da duniya kawai haka ya ganta dan adam ma wata tsoka ce ta faɗo daga can bayan mu shekaru dubunnai ta zama buri bayan ta zama buri kuma aka yanke bindi duka an gane magana to amma kuma duka su ne tun a dauri fa lokacin su abu hanifa wanda na baku labarin da irin wannan yan mantik din masu bana fasahan bayani kawai kawai ka tsaya kana ta wahalar bauta ma wani Allah ba Allah kawai su a wurin su kaga kirista yana cewa akwai Allah amma yana da mene bai hudu yana cewa akwai Allah amma yana da mene uzairu ko mala'iku suna ce wannan mushrikai suna cewa Allah yana yana akwai Allah amma kuma yana da abokanan tarayya haka ne mu koma cikin suratul zumar tanzil kitabin Allah al-aziz inna zana laka kitabin laka fa abdullahi mukhlishan lahu din ala lillahi dinin walladhina taqadu min duni awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa idan aka ce mushrikai ya kuke hada Allah da wani sai ce a muna kama kafa ne da mutanen kirki a gane magana mu muna bauta ma Allah ne amma muna kama kafa ne da mutanen kirki su kai mu gurin Allah kaga sun yadda akwai mene kenan masu shirka wanda suke kama kafa da mene wa kallu ta darna wala wala ya gusa wala duka waɗannan fa auliya ne fa dukkan su da wudda da ya gusa da ya uka da nasara dukkan su bayan Allah ne auliya ne to amma dai inda nake so mu gane shine Allah ya kira su mushrikai saboda suna bauta ma wani waye amma kuma ai suna da Allah su wancan na saman kenan ko to amma shi dan philosophy cewa yake ba Allah shi babu Allah ma gaba daya kun gane maganan kuwa shi da aka shi rikicin shi yanzu babu Allah ne kawai kai kirista da kake cewa akwai Allah kana mobiyanka wayau ne kawai su baka kuɗi irin baiko ne ake shi ko ne suke karba cuta suna mobiyan su wayau dan shi dan philosophy a wurin shi duk addinin da zaka biyo halaka kake yi kirista a wurin shi wawa ne ba shi da wayo musulmi malamai ne suna tara su ce musu akwai wani Allah suna ta tsoratar da su wata wutar da ba a san da ita ba akwai wata aljanna wai wai kun gane magana idan Allah wanne ne kafircin shi fi tsanani wanda yake cewa akwai Allah amma yana da da wanda yake cewa babu na'am wanda yake cewa babu shi wannan ya yadda akwai amma ya samu mishi mene wanda ya ce babu shi ya fi karfi ai to tun a wancan lokacin akwai su to sun ake ce musu 'yan ilimin bayani to shi farfesa na abuja ya karanci bangaren lugani ma'ana yare na larabci to irin wannan an fi tafiya da su gaskiya ba wa na ce shi an gano magana ba na fitar da shi a da'ira ba ne amma dai wasu abubuwan da za ka yake ta kawo waɗannan kowanne da bangaren shi allah ya samu dace to sai kuma mu dawo maganan na uku din ba na ce guda biyun duka tafi da su ba da yan yan ko da yan philosophy ilmin bayan kenan wasu ke suke ban labari wasu abokanan lokacin ilmin azariya sai akwai wanda zai zo da yaron shi a mota ya ije shi yaron ya shiga ya sallah amma shi ba zai ba yarki yana shakkar akwai wani Allah amma tun da dai al'adance Hausawa suna sallah shikenan ga shi ne ya kawo shi ya sallah amma shi yana shakkan ba wani Allah kawai duka wahala ne an gane magana to duka irin wani yana daga cikin abin da yasa idan matasan lokacin boko haram da suka taso sai su rinka fakewa da irin waɗannan karatuttukan cewa ai kafirci ne kun gane magana to su kuma sun hada ne ai duk abin da yake mai kyau mafi yawanci lokacin zaka samu baka rasa wani abu kuma wanda yake mara kyau a jikin shi ba haka bane na'am to su sai su dauko marasa kyan da ke cikin wannan amma aka ba me haramta yaren larar turanci babu me haramta sana'a da ake na ce ana kasuwanci to mutum ya je ya kware akan kasuwa shikenan ya haram Allah ya samu dace to sai na uku shine mai nema kuka ce lauya ko yawa to shi lauya shi dama larura ce misali mutum ya karanci bangaren lo harkan bangaren lauyanci amma ya san kawai ƙarya ce shirme ne kawai wani abin nan ne to amma in baka cikin system kuma za a yi cutanka to sai ka shiga saboda ka abin nan amma ba don ka imani da shi ba shi ma duk wanda yake lauya yake ganin wannan kwacce tushen ya fi ƙura'ani shi ma ya fita daga ya saki layi ai ka gane magana irin yan amince din nan kenan da suke ganin su fi wannan kwacce tushen ka taba musu shi waye waye da sauransu amma wanda suka shiga saboda su su suna ciki ne saboda su tare ma musulunci kar a cutar da shi kun gane magana da wannan manufa ana sa ran samu lada masu ka gane magana eh suratul kaman ayoyi uku da suke magana a suratul ma'ida su da shafe su ne a wa man lam yakum ba a ba ta shafe su ba wa man lam yakum ma anzala Allahu laikum wal kafirun wa man lam yakum ma anzala Allahu laikum musalimun wa man lam yakum ma anzala Allahu laikum wal fasiqun kenan ba ta shafe su ba ai ba ta san mana yi ba yasa annabi ya ce wani ilimin fa na duniya ne amma idan aka yi da kyakkyawan niyya sai a samu ladan lahira kaga boko na ciki ina ba da shawara da ajawun kan iyaye eh kamar irin kwasin ya ta a mutum eh idan ya ba ka ba shi a yi a irin wannan gurin eh sai ba mun shi ba shawara da su a gaskiya canza to da kamar ta ta ba abin da yake koyarwa sai kiɗa eh yawo mana wancan filosofi Eh.
na koyar da cewa wannan tabarma ne eh sai ce me ya samar da ita ko eh haka ne Ai, lafiya asali me yasa baka duba ta ba ba Eh.
wani abu da ya kawo yawo kosin din problem ka sakaci ne kawai da sauransu eh Eh. na gane guban kuma na ciki gaskiya ne a sosai kuwa sosai kuwa da dama galibi shine yake taba wasu yan boko Allah ya samu dace wannan galibi ci gaban da ake samu din shi ne tunda musa iyaye suna dan matsowa suna ji to kaga idan misali mutu aka bai zai tambaya wani course aka baka kun gane magana kuma yanzu wajen dubaran da wasu suke yi shine kasan galibi sai wayewa ya ci birni yake ta wayena kuma sai tsiya an gama a birni yake karturo shi na haka abin yake alaji duk wani abubuwan da za a yi na cewa kai ya waye modest day ne yake ko menene ana bukikiwa da sauransu duk ba a birni ne ba a hankali sai a ce ya shigo kauye shi ma kuma yanzu wayewa ne ba ci gaba ba kun gane maganan to haka ma kuma addinin in ka je birni ai da gani kai ka san na ilimin ake yi ai kuna gane me nake cewa so shine abin da yasa na kawo wannan shine a birni zaka samu da daman mu yan boko za su sa yaron su in yana karami a karatun addini akwai waɗanda ma sai haddace alkur'ani sannan za su tura shi boko akwai waɗanda suke da wannan tun yana karami za a riƙe wuta sai an ga ya haddace qur'ani ya zama yana da ɗan tu- tushe a addini kun gane magana kaga dai shiga boko shi alami ne kenan basira wasu kuma suna raba kafa ba ku gane ba na fasan me nake faɗa akwai wanda za su turo shi sai ya haddace qur'ani ko abcd bai iya ba kun gane me nake cewa na san wannan da nake faɗa shi bai boko ba kenan ko to sannan sai a tura shi kuma yi bokon kuma akwai kuma waɗanda suke rauka ba wannan shi muka fi sani shine ma'ana za a tura shi addini kuma za a tura shi na boko Kun- kun dan gane wannan ai yafi an fi sanin shi sosai ko to a birni akwai irin waɗannan wanda zaka samu haddan alkur'ani ne kamar misali kananan yara za a ba da su yanzu kan makarantar mu wannan sallan abokin na ya zo ma nan gida na ya kwana ma shugaban makaranta na muke fira da shi ya ce an gina ƙara gina mishi ofsaya na baro dama da wasu azuzu an sake mishi wasu miliyan hamsin dai ba zai wani aikin magaranti ne to ya za a yi maka ya baka wannan kwangila miliyan hamsin za ka cika nawa kenan kai to kuma ka san makarantar ta ƙur'ani ce ai lokacin da aka zo taro shekarun baya wasu ke cewa iyayen yara su su gurin garkawa ne suka fara garin ofsaya wannan dai in dauran da kake ganin tawa uku din nan ta gwamnati to shi tun shekara kusan ashirin baya riga ya gina irin ta kuma har da qur'ani zalla tun kafin su nasu da fayi su fara irin wannan da ake ake yi din nan a ta san kodi wanda ya san ofsaya ya san kudin da ake kashewa a rodi kawai da sauransu to hawa ukun nan shine duk kawai makarantun su haka ne, har masallacin shi haka ne. to dai mu shahidin shine wannan makarantar ita ce inda nake karantarwa din da yake ce mai yanzu ɗaliban sun kusa da kusan taka kusan 700 kuma iyayen sun sani kasan ku ɗalibi 700 ai suna ɗan yau na'am sun sani yaro ba za a fara koya mai boko ba sai ya taka aji hudu ba kawai labari ake ban ba daga wannan makarantar ne na dawo gida kun gane maganar kasan ana baka labari kila a ɓoye maka mene wani abu a ni daga cikin makarantar nake na dawo gida da ƙarfi Allah ya taimaka na dawo gida so shahidin da shine kaga yanzu wannan yaron misali yakan haddace alkur'ani sai ka sa shi a boko kila zaka ce yayi latti yana dan shekara 12 ko 13 ko abu mai kama da wannan kila ka ce yayi mene latti bai latti ba akwai abin da wasu ba sa ganewa karatun kowane bangare yana taimakawa mu kowane bangare ba ku gane ba yanzu ni misali lokacin da zamu je Zaria da ni da Malam kuma lokacin da muka je a sai da muka ga SS3 ba haka bane wanda sun sani sun sani muka zana finaliya din mu a a wannan turin ku ba daga nan muka wuce ba to ai wannan bokon kuma ya taimaka mu kuma a karatun addini tunda ko kalmar larabci ne naga za ta ban wahala sai in haɗa ta da na turanci kawai shi kenan samu sauki ba ku gane ba don misali bala sai na ce na a sai na ga kawai za ta ban wahala sai haɗa ta da yes kawai shi kenan kaga wancan na bokon ya taimaka min na mene karatun addini sai zama cikin lokaci alhamdulillah an samu ba ku gane magana na abin da nake cewa shine ya taka shekara sha biyu amma ba shi da foundation ake cewa ku a boko ko to amma da ya shiga kuma gurin sai kaga kuma yana saboda qur'anin albarkacin haddan nan kokollon ta bude hadda cewa yake cikin lokaci to kashi biyu kenan a birnin akwai waɗanda suke sa su sai sun abin da to kaga irin wannan ko ka tura shi kusan yarintan shi addini yayi tasiri kun gane maganan irin wannan galibi ma sai kana yi kana dan seta shi in baka ba zafin kai kan taba su to sai kuma waɗanda su kuma suna raba raba za su tura su boko da kuma yana addini wasu su za ga sun samar da islamiyya wanda yake daga azahar zuwa biyar za su je da safe ita ma wannan na karantar a makarantar principal din malam malami su foke ni yana rubuce-rubuce sosai shi kuma nan akwai bangaren da ya ware na 'yan boko ne da safe yaro zai je boko zuwa irin azahar din nan ya taso karfe da suna zuwa biyu da rabi na karantar da irin su shi ma kusan wata shida a makarantar na shi to kaga wannan ya raba ina kenan yana da boko kuma yana da yana tare da dai za ka samu kowane ɓangaren kuma yana da ɗan rauni saboda ba ba shi mene ba ƙarfi to akwai kuma waɗanda za ka samu su kuma ba ma addini a gabansu su zalla boko suke yaransu suna so suke turanci su abin nan to wannan sun fi zama haɗari saboda yaron ya tafi makarantar boko mth mana bai da komai na addini kun gane magana sunan shi ahmadu sunan shi muhammad sunan shi zaidu amma ko fatiha mai lafiya ba zai iya mai ba ba zai karanta maka da haka yes da no kawai ya iya shi to irin wannan ne da an samu an samu yan philosophy sun wanke ma shi ai sun wanke mishi shi kenan ko to malam sai ya dawo kawai yana yana kallon baban shi ba shi da wayo baban shi bai san rayuwa ba baba ya daki sai an yi sallah sallan mene oh saboda dama bai da wani ilimi na addini bai san komai ba aka je aka wanke shi da ilimin mantiq shikenan aka tura shi to irin wannan ya fi so su koda kuma sun yi karatun addinin kana bukatan yin suka dan dawo ana yana dan setawa Allah ya samu dace shi ba ba boko ne Allah ya halice mu saboda boko ba shi boko kawai irin riban kafa ne kawai amma yanzu mutanen mu sun ba dan ce sun haukace ba ko har ma ko a Kaduna wasu na ganin makarantar wai sai a tambaya aboki mi shine shugaban makarantar wai ku an ce ba wani boko ne ai ce a mu boko mu sai sun taka daga primary 4 5 zuwa 6 mana daga nursery zuwa aji uku duka ƙur'ani ne da kuma ɗan sauran darasatu na addini kuma akwai nanin suna yi su ma wanke kashi da fitsari tun daga nan zaka sa yaranka tun bai iya magana ma ba amma kuma dai ba za a fara musu ba sai yaji aji na aji hudu Allah ya samu dace amma dai bayan duniya fa ba Kaduna bane akwai lahira to haka sai an samu wannan to shine ya bibiyu nake cewa kamar da maganar shi shine ai kokari addinin a bashi muhimmanci dan uwa sannan kuma ana bibiyan yaran saboda suna wannan daidai stage din wannan yana ɗiban su to kuma lokacin daga nan ne har tsufan shi ma'ana daidai wannan kuruciyan tunanin shi ita ce tunani an gane maganan to kuma sai aka zo aka dora shi akan wani mugun abu sai ga duk yadda zaka mishi yana jinka ne kuma malamai suka ce duk da dai bayana cikin karatun bane amma bil munasaba gazwatul fikri ashaddu min gazwati bisila ma'ana mutum ya yaki tunaninka kai bishi yafi nasara akan sama da ka ce ka sa mishi adda ko takobi ko bindiga haka kuma yake ba ku gane ba yanzu musulmin da aka sa mai bullet anan aka ce yace Jesus dan Allah ne sai yace Jesus dan Allah ne yanzu me aka mishi kun karfi yanzu da Allah an mai da shi kafirci amma irin 'yan bazatan da ake tura su ƙauye suna da'awa har su mai da musulmi kirista idan ya karɓa addini kana ganin rana ɗaya zai saurare ka na'am saboda an yaki kwakwalwar shi yanzu ya yi mene kenan ya karɓi tafiyar to irin abin da suke ta mana kenan suke ta mana irin waɗannan abubuwa mu kuma musulmi mu gafi farkawan namu sai a hankali ba ka ba ko wannan wayo da ake ta magana arewa ba haɗin kai da sauransu su waye arewa ba mu kuka fi yawa ba to kuma me ya faru wani lokacin ma ko da ma misali a ije misali wannan dan ɗarika ne wannan dan izala wannan dan kun gane magana inda muka haɗu mu kamar yadda malam Jafar Allah ya kanye yake cewa Obasanjo ne ko ne mai kama da shi yana so zai yaki musulunci sai mu haɗa kai da mu da yan ɗarikan da wane ne mu yaƙe shi a matsayin na wanda ba mu ba kenan ko in mun gama kuma sai mu dawo faɗan cikin gida ba haka bane to mu kawai yanzu ma bala'in da aka yi an koma kawai ana mana irin wannan hikimar larabawa nan da suke cewa shanun nan guda uku balare guda biyu da baki guda ɗaya din nan haka ake mana idan ana faɗa sai a ce to muna fayi da izalan jos ne ku kaduna fakar da ku ku mutanen allah ne kun gane magana ku kuma yan ɗarika da amma ku ai damu tsakanin mu kawai gaisawa ne yanzu sai a sa izalan a gaba sai an ga bayanta ita ma lokacin da ake maganar izalan kaduna ce tsakiya da tsinanu bangaren su ba lalau ne ka gane magana to kaga mu mu tashi ma mu yaki waje ba ma iya wannan famu kasan ko da an gama rushewa ai Allah ya sa mu dace to shine irin wannan galibi in baban yana da manufa ya kamata mu na irin wannan saboda su rinka shiga ala basiratin Allah ya taimake mu wajribni wa bani anna abudul asnam Allah ka tsiratar da mu da kuma ƴaƴan mu daga bautan mene gumaka wa fil hadisi ya gurguje aka wafi ma kafa alaikum shirkul asghar fasu ila anhu fa qala ar-riyau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace mafi abinda nake ji muku tsoro al'umma na shine karamar shirka sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene karamar shirka sai annabi yace ar-riya shine yi dan a gani an gane magana to karkashin shi ne kuma akwai su ajiyarwa akwai bambanci tsakanin riya da kalman ar-ru'ya ne kallo mutum ya gyara sallan saboda ana kallon shi a cika wani ya iya sallah to wannan abin da ya shirka ce amma karama ita kuma sum'a shine kila misali ya kulla kanshi yana karatun qur'ani malam da lafiyayyen murya amma a cikin ran shi kawai yana son ya ce kai wani Allah ya mai ijiya kun gane magana ai yanzu kunni ne ya ci ai ba ido ya gani ba ko to duka hukuncin su ɗaya ne kun gane maganan kuwa gashi ya wahala ya ci karatu baki ya miki ne ne ya wahala ya gajiyar da kan amma kuma ba shi da lada kai gwara ma wanda bai yi ba na gaya ma gaskiyar magana dalilin wannan ne ce bara kawo mana hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda da wani tabi'i ya ga an taru ana shan karatu sai da ya zo kusa da gurin yake cewa wawaye wannan malamin sai aka ce shine sahabin nan na annabi Muhammadu sallallahu abu hurairah saboda ya sha karatu a shekara biyar ya zama shehu sosai shine ya ka bari a watsi a gama karatu sai ya same shi ala gafarta malam ni daga guri kaza kaza kaza ne na zo ne ina neman karatu to Allah kana so ka taimake ni da wani hadisi wanda annabi ya faɗa ba za ka manta shi ba a rayuwa ai karatu san da yawa ko akwai abin da a rayuwa za a yi maka ayan maka goma na arziki da yawa amma akwai wanda ba ka mantawa da shi ya ce sai abu hurar radiyallahu anhu ya yi ja numfashi ya yi tunani tunda yana mai hadisi dubu biyar ya fi karfin wannan a sun koko kudi na dubu biyar da lalacewar sai za ka shashai an gane maganan ko Allah ya samu dace to ya haura dubu biyar don kaf shi ne rankin point number one ya yi tunani ya yi tunani ta wanda zai faɗa mishi can sai ja numfashi sai faɗi su mamme wani ya bada cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kawai sai faɗi can aka yi ya fa mishi ruwa ya faɗi waɗo da kyar ya fara ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce me yasa na ukun da kyar yana kuka yace annabi yace idan kiyama ta zo za a zo da ita ita wutan jahannama empty ne empty ma'ana ba ta da zafin shi fa wato wutan jahannama tana kona wanda aka ce ta kona ne ba ku gane ba mala'iku za su ringa kaiwa da komowa cikin ta kuma ba ta taba su ita yar umarni ce yasa duk Allah na mu'amala da ita yana mata magana yana wannan da sauransu duka normal in ba haka ba in normal wannan wutan ne na duniya duk wanda yake jiki jikinta ai tana taba shi ai ko da masu suyaye da kullum ba to shi ta nautan jahannama kawai sai wanda aka ce ta ba yasa malaiku su kai su komo suna ta azaba wuta ana ci ana ta bala'i duka sauransu yadda za gane wannan karatun ka samu sauki shine annabi ibrahim da aka hada mishi wutan da aka kasa matsanta aka jefa shi da majojo aka wurga shi wutan da aka ce ka ta taba shi ba kun gane magana kaga shin zai ya faru a ina kenan abu musulmul khawlani ma shi tabi'i ne ba sahabin annabi ne ba amma shi ma da suka jefa shi a wutar jahannam saboda tsabar wutar su na duniya da suka hada sun kasa matsanta saboda tsaban tauhidi irin nashi da Allah ya tsare shi shi ma da ya shiga haka yi ne ya fito kenan tun a duniya ana bata mene to ta lahiran ma haka ce da haka su mala'ikun suna cikin ta to idan aka zo da ita aka estara kafin a kunna ta za a kunna ta ne da mutane uku kuma dukkansu abin da ya ci suriya ba muna maganan matsalolin tauhidi ba kenan yanzu an fara babun kenan kaga wanzu kawai kana ta shan zuma ne ana cewa za a shiga aljanna za a shiga aljanna ko to an fara cewa da matsala dukkan mutane ukun ba wanda ba bawan Allah bane kawai riya ne matsalar shi wannan da da annabi ya ce akhwafu ma akhafu alaikum shirkul karamin shirka sai aka tambaye shi ya ce ariya ya ce za a kunna wutan jahannama da mutane uku farko wanda za a fara kunna wutan jahannama da shi alaramman qur'ani Allah ya kafto kuma ta ya haddace Qur'ani kuma duk wanda ya haddace me yayi
ya karantar da Qur'ani kasa ko wanda zai haddace fita neman abinci ko to shi da ya haddace ba dare ba rana da Bahaushe ke cewa yana karantar da littafin Allah kasan ko wannan me yake nima wuri shi kuna gane magana Allah ya tausaya mana yana karantarwa dare da rana jama'a ana taiba mushi saboda annabi ya faɗa ya cikin hadisin Usman ibn Affan yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wanda ya fi ku gaba da al'umma na shine wanda ya haddace ya koyi Qur'ani ko da ba haddacewa ba kuma yana karantar da shi kaji ranking na farko wanda ya fi ku alheri shine wanda ya koyi karatun Qur'ani kuma yana karantarwa to shi wannan ya haddace ne ka san ko a kiyama
maganan a sirka ɗan sai ga to za mu fita kuwa ka ji abu hurera abin da ya ce ya ce manzala salama ya ce za a da alaran ma alƙur'ani alaran ma alƙur'ani ko ko alahira iyayen shi sai an nuna su a gaban billions of people sannan sai a samu su irin kula na sarauta da ke ɗauke da zinari a cikin gaban duk duniya gaba da sai a ce wannan shi ne baban alaran ma wani ya shafi biya ya ce fa ma zan nukun in najili inda jaza'i ya ce to shi kuma da ramin me za mu shi kun gane maganin kuwa baban shi ne ba aka nuna ba duniya aka ce baban alaramma ne yanzu wannan aka samu kambun sarauta irin na mulki ya ce to shi kuma alaramma ba hum ahlul lahi wa khazati alaramma qur'ani sune in akwai afadawa na Allah inda su wanda suke da kusa da shi to alaramma mu qur'ani ne manzo Allah sallama ya ce min dalalillahi ta'ala ya kira da dai shebatul muslim wa habil qur'an ghayr zalim fihi wala jakiran yace daga girmama Allah daga cikin girmama Allah shine ka girmama wanda yake da furfura inda yana da furfura to ka girmama shi ka girmama Allah sannan yace da alaran ma mahaddacin alqur'ani wanda bai dadewa a cikin kuma bai watsi da qur'ani yace to shi ma ka girmama shi Allah ka girmama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka kashe mishi sahabbai guda 70 ko a mai kama da wannan da aka zo za a haƙa rami sai haƙa rami babba wanda za a sa mutum biyar mutum uku a ciki saboda ba zai wa haƙa ramin zai yi yawa guda 70 sai a haƙa da girma ko tambayar da yake yi ne waye ne yafi yawan hadda misali wannan yana da zifi goma ne yana da ashirin sai ce to ashirin ɗin a sa shi a bangon gabas har a ramin kabari an fifita wani kenan kun gane maganin kuwa shi mahaddacin alkur'ani shi ne wanda kaɗai na sani ne dai a karatu na zai yi ibada a filin kiyama a biya shi amma ko sallah ba a su za a ce mishi ikra warka waratil kama kunta tawakkal fi duniya ka karanta ka sake karanta kamar da kake a duniya Allah zai sa gaba da daga darajar shi yana ci gaba da daga darajar shi yana karanta ana ƙara hawa da shi can sama saboda shi babban aure sai na umar fa in yake na da tsamar kwaɗani ne ke sune fadawar shi lokacin gwamnatin da haka yake tsarin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ga yana ji da zai bin sabit irin saboda hadda alqur'ani da suka irin su ma'azubin jama'a an gane maganar kuwa wanda ya haddace alqur'ani kullanan shi a gurin Allah madaukakin sarki ba a kwatanta ta saboda shi ya haddace maganar Allah ne an gane maganar amma gashi a filin kiyama Allah zai ce mishi wannan na maka kwakwalwa na maka na maka na maka ka haddace littafi na toya aka yi sai ce Allah na haddace littafinka kuma duk inda ake nema a karantar da alkur'ani littafinka ina wurin Allah kuma zai ce mishi a'a ba kai ba zai ce mishi an yi haka kun gane magana kuwa ai akwai magana da idan ka bada Allah ce ƙarya ne ba haka ne ba ko Allah ya yarda alaran man ya haddace har ma yana tuna mishi ne ba kuma ya yadda ya karantar da alkur'anin bai zauna ba kaji kuma ana ce wanda ya fi kowa shine wanda ya haddace ko ya karanta qur'ani ko ya mu ko me sai Allah ya tambaye shi in lambar lamba tiri shine danwa shine magana shekarun yanzu ya zo karamin amma sai shi alarman sai ce don neman yaddan ka sai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne saboda a cewa na akwai kokari a cewa na alarma ne kuma an ce to shine sai a sa mala'iku su sa sarka sai su kai shi suna wurga mata yadda ka san ake samu wuta fitar to haka za ka ga ta hau sama ta samu abinci me ya matsalar shi shirka shine riya ko ba ba yayi ne saboda a gani a ce alama ba to shine yace akhu ma akafu alaikum shirkun ne ne yace karamin shirka ita ce matsala ka gani yanzu wannan ba da maka ce mishi mati ba da maka ce mishi wuce kai dole ma ka sanya cikin mutane nace mutane ina nufin bayan Allah na ce bayan Allah na nufin wanda suke ɗauke da wahayin Allah kun gane magana amma ina ya wuce kuma da aka zo da shi ma shi ne masu ne ma fetur da farko na biyu maza salama ya ce za a zo da alhaji mai taimakon addini shi dukiyar ki a nan yake karar da ita gina masallatai siyan alkur'anai daukar nauyin karatu duk dai wani alheri da ka sani to a nan kudin ki yake karewa kun gane magana ba ana magana alhaji ne wancan da yake ta zubar da kudin shi a shi wannan a hidiman addini kudin shi yake karewa sai Allah ya ce na mu arziki na ma na ma tiye tuna mushi ne mu sai ya ce ya Allah kawo ya ce to ya kai da arzikin ya ce Allah duk inda ake bukatar masallaci ko islamiyya ko mata ko kura ko duk da yadda ake neman addinin ka anan nake kashewa Allah ba zai ce mai karya wani dan yayi kun gane magana tambayan da yadda zai ansa ta shine dan wa kake yi alaji sai ce don neman yardan ka sai Allah ya ce karya kake yi kai ne don a ce alaji wani akwai taimako kuma an ce sai ce malaiku ku sa mu shi a sarka haka za a sa shi a sarka a nafe shi a wurga wa jahannama sai ta kara sama yanzu Allah wani kana saran wuce ne shi ko matu ko gud an gane magana kaga yanzu ana babu shirka ɗan kenan mutum da uku shi ne wanda ya jihadi don Allah a cikin su akwai mutumin banza shi a wajen jihadi ma aka shi kuma Allah da kai yace inna Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amana bi anna lahum janna yakatuna fi sabili yakatuna wa qadana la yakatuna tawrat wal injil wal qur'an wa nabwa bi hadi fasatil bikum alladhi wa dhalika huwa al fawz al azim Allah yace ya sai rayuka mu ne zai biya in kana neman wanda yake kasuwanci da Allah to mai jihadi ne an gane magana ba ana yin kasuwa a siyasar ba to shi Allah yana business ne da masu jihadi Allah ya ce na sai rayukan mu ne zan biya su ni da aljanna zan biya su shi aljanna shine abin da duk kake so akwai kai kaka tsaya kana wahala kawai duk abin da kake so akwai ne ko aljanna shi ba wani maganar kawo kudi ne ka siya a'a kawai duk abin da kake za a kawo maka ne kawai ya ku a shi wannan ba magana a siye shi ya ce saboda suna yin jihadi na yi alkawarin na attaura na yi alkawarin na injila Allah ya ce alkur'anin ba haka ne sai ya tambaya ya ce wa man aufa bi hadi min Allah ko wanda ya kai Allah cika alkawari ne an san shi ne mene babu Allah ya ce cewa cikin suratul safi a shafi da biyayya da zina wala da dukum ala tijaratu tujiku min adabin alim ba zan nuna maka kasuwanci da zai tsere da ku daga azaba mai ciki ne bila tujahiduna ya mu kuma ku ce ku yi imani da Allah ku yi jihadi da rayukanku da dukiyoyinku Allah ya ce ku kai wannan za ku samu aljanna zan ba ku amma ga wani an kashe shi a filin jihadi fa kai kura annabi ya ce kura kura na fagen fama in ta samu wuta ba zai taɓa wannan idan ba ba ku gane ba kura da yake ba aka je ana yaki kura na tasowa ba ya tafi idan saboda addinin Allah ko wuta ta mafina ba ta isa ta taɓa ba kai wanda yake zuwa zama a filin daga yana jiran wuta kwana sai dai yake da mai sallah a gidan shi na kula ya kwana ba bacci to wancan ya fi shi ba gane ba shi wancan ba yana gadi ba ne kara auko wa musulmi to shi ya fi wannan mai kwana a masallaci yana sallah shi ne jihadi fa na daban ne amma sai Allah ya tambaye shi akai ya ce eh Allah ka ban lafiya ka ban karfi ka ban jihadi in da daga an ce hayya alal jihadi na wurin a can ma kashe sai Allah ya ce eh to bi ce na karya ba sai ce dan wa shine an san da zai ansa ta yanzu sai ce da neman ya tantance ƙarya ne kayi ne da a ce wani jarumi ne dubbar dai ne shi ba ya irin shi an kuma faɗa ya ce malaku ku samun shi a sarka ana sa shi a sarka za su ɗaga idan suka wurga to daga nan ne ba za a fara jefa wanda za a jefa ba in gane maganin kuwa ba fir'auna ba ne ba hama na ba na marusu ba annabi ya ce za a fara kuɗa wutar jahannama da alaran ba za a fara kuɗa wutar jahannama da alhaji ne taimakon addini ne ya fara kunna wutar jahannama da mai jihadi ne to ya ke nema a musulunci banda waɗannan guda uku kun gane maganin kuwa to kaga kenan in haka ne an fara shiga to kuma wani shedan kuma kasa inda yake miji shine sai ce to tun da haka ne shi yanzu wannan haddan qur'ani ba dole kasa ka wannan suke irin wannan kuma sai an ta tambaya wadda Allah alama ne kadai zai shiga wuta kun gane magana kenan yana irin wannan abin da yake da falala za ka samu yana da riski ba haka bane ko a kasuwanci duk kasuwan da ta fi kawo riba asaranta duk wanda take da saukin riba tana da saukin ne a duniyan ta bake nan wannan duk wanda ya sani kasuwanci ba kasuwan da ke bane amma dai haka abin yake to haka ma qur'ani yana da falala don haka duk wanda yayi watsi da shi shi kuma Allah zai bi ta kanshi to wani zai ce to ai shi ya fasa shi kenan tun da yanzu haka ne to kaga yanzu an haramta mishi wannan kwallon yanzu ya za a yi haddace qur'anin ya ci gaba da kula ba shikenan ba ya za a yi ka taimaki addinin kuma ka tsare imaninka ba shikenan ba ya za ka yi ka yi jihadin kuma ka tsare imaninka tambayan wai shine me matsala anan ne matsalar ne anan ne kun gane magana a ba karatun qur'ani bane to a cikin magabata akwai wanda idan yana karatun Qur'ani ya ji an yi sallama bari yake a daki fashi kadai saboda yana ibada ne baya so wani yake yana yi akwai wanda zai iya saukan Qur'ani kai akwai wanda yakan haddace Qur'ani ba wanda ya san ya haddace yana abin shi ne shi to irin wannan takardun zan ba shi ne mafita ko shi alhaji inda irin wannan yawan taimako a koyi din nan wallahi shi ɗaya yana shan wahala wajen sa shirya kun gane magana kuma ko jihadin ai annabi ya hana ai tawar Allah zai kai mu ranar nan a'a Allah yake cewa la tatamannu lika in ji manzo Allah yace la tatamannu lika lafi wasallallahu alafiya kar ka rinka burin Allah hada mu da su dai annabi yace ka roki Allah zaman lafiya an gane magana yace idan an haɗu ba yadda aka iya to ya ce kudori kuroki Allah tabbata walamu annan jannata ta ta zira da su yi ku sani aljanna tana karkashin inuwan takobi ne amma ya ce a roƙi Allah ne zaman lafiya ko haka ya mai jihadi galibi yan cika baki daban masu aiki mene daban shi jihadi kuma mu galibi muna tunanin a ɗauke ko ta sabon ko a'a zuwa karantar da mutane a ƙauyaku da sauransu jihadi ne shine ma na farkon nan annabi ya karantar da mutane shekara sha uku kafa fara jihadi a sai da aka zo madina aka fara Allah ya samu dace don haka ne ke na akwai matsala tunda gashi yanzu an gama shan tauhidi a sha ruwan zuma kuma yanzu an fara maganan musulmin kuma suna wuta kun gane maganan kuwa na
kamar ita wannan shirkan karama eh karama su ana iya cire su misali tun da ita wancan babban aka ba an tafi kenan eh wannan ana tsaron haka sai dai malamai suka ce idan mutum yana irin wannan hankali zai tafi wancan kasa akwai kuma munafukan da ba za su fita ba sunan su ne ba amma wallahi za su dawo a wutar jahannam ne yadda fir'aun zai dawo ba yan darki da sarki ne su ne waɗannan da Allah yake maganar su a cikin suratul bakar ayu kusan goma sha da aka munafukai kana biyu ne akwai munafukai ƙananan wannan akwai kuma munafukan wanda su ba su gama yadda da sakon da Allah ya turo annabi Muhammadu ba to galibi su ne galibi zubin kalan yanyan tafiyar su Allah ya samu da su subhanakallahu ba sai mu tashi hadisi Allah ya dan musulmi ko subhanakallahumma ya bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk